muna ƙara gode masa a bisa ni'imar samuwar khalifan khilafa wanda shi ne mabuɗar ranar ilimai da ma'aifa. Ma'anar tekuna biyu shari'a da hakika. Alamar shiryayyu, hujjar masana Allah manya-manya. Ya ishe ka a ce shi wani jibirin almajirinsa. wannan girma ya kai wannan aka tura mai duniya a sabanin su zai iya rikewa wai almajirin kai da za ka ɗauki duniya ka tura a sabon hagu hannun hagu na shi jibrima ka ɗauki layara ka sa a hannun damar su zai rike sosai kuwa wani ke wani zai ce a'a kamar mutumin da Allah ya zama jinsa ya zama ganinsa kamar wannan mutum wanda Allah ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama tabawarsa ya zama takawarsa Allah ya zama shi ya za a hudu kuntuhu tare da wannan mutum sai bayan masu yana nuna cewa sarki ya tabbata ga Ubangijin da annabi zan bawa shi sarki ya tabbata ga Ubangijin da annabi ya zama bawansa. To girma ya tabbata ga waliyin da shi Jibril ya zama almajirinsa. Wannan girma ya kai. Shi ne makalaicin zamani a ilimi da addini. Ƙarshen masana Allah cikin ƙarni na hudu bayan dubu. مرشدي مربي ناجي مجدد زمنها wanda ya daga tutar tarbiyyar annabinsa sallallahu alaihi wasallam wanda ya hau karshen tozon girma da tsarki da kamala ta hanyar gadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shehin da ita taro dukkan martabobin shehunta harshen lokacinsa harshen zamaninsa shi kadai ne tera a zamaninsa wanda bai kai yajin da shagon sa tsirara zai yau shi kadai ne tera ba wani ne da zai in ka ce ba za ka kai yajin ka wani da shi ke nan ke yawo haihuwar babarka kawai Kuma wanda ka gani cikin zubin asiri wurin da yi shi ne bakirar duban Allah a cikin halittarsa. shi ne kofa wanda take bukakkiya ga dukkan mai neman shiga fadar Allah. Shi ma da tijani zaman bari bari, radiyallahu ta'ala na cewa babu bihin abuwabu tuftahu illa zimta wa tuftala min rikalin illahi. Shi ran kofa ne ce amma in ka fita duk kofofi da su buɗe. Shi kofa ce guda ɗaya amma idan ka shige shi dukkan sauran kofofi za su buɗe maka baki ɗaya kuma za a fanshe ka daga bautar san zuciya in ka bishe bayan za ka bar bautar san zuciya to da ka faka ba ala hulin lahi la tu shirik bihi shay'an ka hukmi imanin arzai ka fi ukiya ga bashin ka sallama masa kar ka hada shi da wani domin shi addinin nabi ne wani misali bil hali wal ma'al in ka haka ba kebance ka da arzika na ma'ana na baɗi. Ibrahim abun mamaki. Abun mamaki. Har yana faɗi da kansa yana ta fa'ajar buɗe barhama afin zaɗi. Min farɗi huɗe. Yi mamaki. Da barhama bawan zaɗin Allah sai wani tsananin ƙaunar da yake Allah. فأحببته وسعى أن يكنته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا سورة جلال سوى وأخرني دهري وربي تقدم فسوء جهولا حين ربي علم فجد بجد حير العقل فأده لتوحيد ربه حين أوجد a adama wannan na farko da gwani ayyuba ya fassara wata rana sai Ibrahim da zai lalu wani ne shi Allah ya kara mai yadda in an tambaye ka waye shi Ibrahim ka ce shi ne ar-rajulul muta'akhirul mutaqaddim wanda ka ce ka waye shi Ibrahim ka ce shi ne ar-rajulul muta'akhirul mutaqaddim shi ne shi yace wa kenan ka ce allazi ahabbahu Allah wa ahabba Allah وحقر الله إلى عباده وحقر عباد الله إلى الله kawai shi ne wanda Allah ya so shi shi ma ya so Allah ya sa bayi suka so Allah ya sa Allah ya so bayi sannan baya zama kullum yana tara ne kasashen duniya domin shirya da bayi zuwa ga Allah domin dama duka min mahaifin da aure babarsa manzan da ya ba babansa labari aladan nan yes ba ganin sai da aisha man fatu dan kaye ba ya ce ina son ki a babansa wali ne sai ibrahim khalil lokacin da sai ta aure sai auren da ita manzan da ke karka auren da ita mun mata miji shi kuma ba shi bayan manzana ne ka je ka auri wanda yar gidan wani ita ce za ta haihi wanda zai kai la ilaha illallahu kasa kasa gari gari anguwa anguwa layi layi gida gida daki daki roko roko roko roko idan ya zo kowa ya san Allah. Ya aure ta. da ya aure ta kuma yana sane da abin da ya aura kuma yana sane da abin da za a yi fasu da annabi ya gaya mai kuma annabi la ya ji ku alin hawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka aka yi har yana ta da ban aure Aisha ba a cikin mata na ba wanda za ta yi haihuwar Ibrahim yana ce masa ya Ibrahim ana bidiyo wa antal baharu in lam yashram minkal bahaim يشرب منك الوحوش إبراهيم ni korama ce ko rijiya sai ko teku ne idan dabbobin gida ba sha ba cikinka dabbobin daji ba sha in mutanen senegal sun ƙiƙa najeriya tana da sauran ƙasashen duniya wanda dukkan kabilun nan zai yi taro ka ji tafiyar ka gana yadda ya tattaro kabilu أولهم خوفا وأهل الظلمة كذاك ضمب الخير فيهم أما وجاءني يربا كذاك موشي ووانغرا وجاءني مبوشي كذاك فتفري وفرفرا أتوا كذاك فرجا ومن البيت رووا وقول الظلمة وكسنجا وكلا جاو ووالا أخذوا أني ولا يريشي جاو وقساسي ولدي فربو زكاتي فأزالوا نسلي باثار آدر فتلك بائن فناهم الخشم التجاري الكائن المنفع الكريم يريم البعيد يعني مقامه المكتم الخليل idan ka ji wannan za ka tabbatar da wancan hadisin da muka karanta a kan waɗannan jama'ar ga shugaban Ibrahim ce. Wardiyar nan Sararu ya mai da ‘ya'yansa marayu, ya mai da matarsa kwakwari saboda addini ya ɗaukaka. Ya mai da ‘ya'yansa marayu, in ka je sun ka je gidan suka ce ‘ya'yansa ina ba ku sun ce yau wata bakwai kenan baya ne. Ina yake, in ba ban sani ba, ya ce zai nuna ne ya ce mun ta ce kuma yana gana sai wani ta bashi ta ya ce ya bar gana yanzu yana togo wani ta a yana misra ya'yan da matan ma ba san da yake ba matan sun zama gwagware ya'yan sun zama marayu ya za ki cewa wa'ayyantu a hali sun ma'aikantu ilzafi fasarariyar mahabubu kulli wa illati فأيمت علي ثم أيمت جلدتي فصار لي المهبوب كلي وجلدي هذه يقين أن يسأل مجنون مجنون صلى الله عليه يقول لك قديركم شو ما بتسأل كان لك wallahi ba ne sanin san da yake faɗin wani ba ne sani saboda soyayya da yake yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai da in ka gaishe annabi kawai za ka fi ha mutum da wani wannan yawan gasu ma Allah ke tuna shari'a ita ce mai da kai mutum ɗariƙa za ta ɗauke ka daga mutunta ne ta zama da kai mala'ika wani duk wanda ba ya mai shari'a dabba ne ai ai shari'a cikin dabbobi da ke zuwa da sun so masu dama dama kamar da su mutane ya sa wanda yake ba wanda da shari'a ta suke dabba a zauna lafiya dabba ne shari'a ita ke raba ka da halin dabbobi me ya halin dabba ci da sha jima'i bacci shi ya ce shi ma'aikarsa ba zai sallah ba halal ba haram mata kowace tashi a to wani ai dabba ke ai kamar yana gaya ma ne kai hankali da ni dabba ne duk wanda ya faɗi wannan ka gaya abin da ke bawa zama kai hankali ni dabba ne zai iya kiransa to shari'a tana shiga cikin dabbobi ne ta tsunto kamar da dabba mai dama dama kamar da shi mutum shari'a ko ita noma wanda da dabbobi mutane kawai sai ka ta duba masu dama dama cikin mutane sai ka kai da mara kusa samawa sai zama mara ci ba su da aiki zai zike abincin su zikiri abin shan su zikiri motsin su zikiri hakika in ka zo ba ruwanta da mala'iku balle dabbobi ba ruwanta da mutane balle dabbobi mala'iku take nema ina manyan ciki in ka sako shi ka mai da mai shi rabbani da an kai shi ta gama shi Allah sai ka ja ta kana ni Allah ne ta ɗauke shi daga cikin dukkan sifofi a kai shi cikin ranar ubangiji kuma a ranar ubangiji ba ta karɓar abu biyu sai dai dai kawai ba yadda za a yi wanda ya shiga bada Allah ne kare shi in ta kare shi ko ne shi yana so ya faɗi sunan sa Allah ne ke kawai ba zai kai suka wani suna wani ba zai kawai ba yadda za a bada Allah ya kare sunan wani Allah ba za ka karɓa in ka faɗi sunan ma yana zuwa fadar zai koma Allah saboda haka shari'a tana mai da dabba mutum, ɗariƙa tana mai da mutum mala'ika, hakika tana mai da mala'ika a rabbani, suna ka wanda ke sai zama rabbani sai ya zama wanda ke sai zama mutum cikakke da bi shari'a, wanda ke sai zama mala'ika ya bi ɗariƙa, wanda ke sai ya zama rabbani ya kiyaye hakika. Hakika ba ba shi yin kalla ba ne, ba shi ne ba turutu ba ne, ba ta turiya ba ne, a hakika wato da yawa ana jin maganin a bakin yara haka da wasu wai sai a yi kusurwa a yi hakika ce ba haka bai. Wato misalin me shi kamar misalin saurayi ne da yake neman aure. Dan saurayi yana neman aure idan ya je wurin budurwa suka yi hira idan ya dawo gida ba shi ne ya zo a wurin abokansa duk abin da ya faru zai faɗa ya ce wallahi sai da na je wurin da tun karfe takwas da ƙyar ta bari sai wurin tara da rabi na ce da ƙyar da rabi na ce ta ce kaza na ce kaza ta ce kaza na ce kaza ko yana zaune a bakin hanya mashin zai haska su ko da za ka haska kuma idan wani ya ce masa kai mutum na baka mutum ya saka a yi hannun ta a wuri kaza ya ce wani a kan fata ba ni ce a yi koriya sai ba wani dubu biyu ba da hadiya wai an ganta to dan uwa in tambaye ku don Allah idan ya aure ta zai bari mashin ya haska su zai bari mota ta haska abin da ya faru in ya zo majalisa zai faɗa in ya zo idan ya zo majalisa zama zai yi shiru da ya faru abokan da suna cewa ba ba yaya zai ce karayin kusurkan wani makamun mushira ومن لا يسر المجتمع أكثر السنة idan ka gabu yana surutu zai mubashara da hakika ba hakika ba ce wannan ajiyar nan da ta aikata ba yan hakika ke ka ba yan iska ba yan hakika yan hakika sabon annabi shugaban su shine sunna ali والنجزاء إن بين الجنبين إلا لو قلته لعصرت هذه الحاجة أتكلم هذا كي يأكل زوجة أقولي لا نفقد علي لا قلت لك ولا أكلم saboda maganan banza da fadarci wannan ba hakika sunan su iskanci sunan su sannan kuma idan ya aure ne idan wani zai ce masa ba ba ta na gaba ta gaba sai ka gaba da rai sai ne wani ce da Allah ka ja mu wani kudi ya sa mata ta ido ba a ja ku ne a wani labarin ta ba saboda haka idan mu ne ya samu hakika za ka daina kishi wallahi ba za ka daina wannan maganganun da ka gane ba. Rahu sukutan wal maqamu mushira. كلام قديم لا يمل سماعه يكون على الجنس الكريم خبرا وذاك na da kyau samari waɗanda suke neman hakika da gaskiya don Allah su samu bakin amma maye ba tsiya ba ba yadda za a mutum ya sha giya da yi maye ba ba yadda za a dole ne wani mutum ne aka ɗaure shi aka ɗaura hannu aka ɗaura ƙafafuwan shi aka haɗa da wuyan shi aka juya shi aka juya shi aka jefa shi a baharmariya aka ce kada wani ruwa shi kan wala zai yi an ɗaura hannu an ɗaura ƙafa da wuya an cikin kure shi aka ɗauke shi aka jefa shi a baharmariya aka ce kai kare bari ruwa shi kan shi a wannan ba zai yi ba daidai daga baya goshi saboda ka jazba gaskiya ce amma ta irin wannan hayaniya da na lalata din nan wannan kuskure ne sosai saboda ka shi bayan da girma ne a wurin Allah kwarai tun asali girma har sai da ta kai Allah ya rubuta a cikin magabacin ilimin sa zai zama khalifan manzon Allah sallallahu kuma zai zama ambasada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jakada na manzon Allah cikin ka'ida ce Ali na faɗi ra'aytu rasulullahi nasta bi annani kabiru lahu bil ka'inati mukhallif shi ne wanda ya zaman harbe tsakanin sama da ƙasa akan kujeran martaba shi ne wani yana zaune akan kujeran martaba ba a sama ba a ƙasa ba Allah ya ƙara mar yadda kuma ya ba maza da filasarar kansa ya ba maza da filasarar dukiyarsa ya ba maza da filasarar yayansa ya ba maza da filasarar matansa ya ba maza da filasarar iyayensa ya ba da iyalansa da sahabbansa sai duk abin da ya mallaka na duniya ya ba maza da filasarar har yana faɗi lahu ra'asu minni wal muhayya وكلكلي وغني ورجلي والفؤاد وما هنا وسالبتي أو كارهي ثم جاهلي فكن لي خير الخلق بلها المجاهنا والأهلون والأولاد والصاب ثم ما هوى أنم لي ملكا وما كان جاهلا تصدرت أن لا إله محمد ومن كان للمختار من قد آلنا وما عرف الأيام مركي وما درست ما في موسى كنت أحمد خالدا فأحمد سرور ذات شيء معلم معلمي شيء شيء ولي شو كمان شو أغربي ولي وليي وليي أصناف إلى أنواع وليي والولي آية والولي إذوني والولي izu biyu ne wani wani izu biyar ne wani wani izu goma ne amma mu zama shi wani radiyallahu ta'ala anhu shi mutabi ne kamili karimi tayiri mutahhali la ya masu huri da mutahharu ina da kazantar da ta tafi wanda da ake gani wallahi ne yi na zai samu shehu من أراد أن يكون مجيئا فليسلك طريقي في الأقوال والأفعال أبن دي فلاجي don Allah mu daina bin son zuciya samari ku ne mazan wato ku ne alfaharin abin alfaharin addini abin alfaharin ɗari kalbai ba idan aka lalace addini zai kuka ɗari ka za ta kuka kai ba za ta kuka to daga don Allah don annaba a shiri ai karatu ai sana'a ai ibada kar a zauna da jahilci in ba ka sai zama ga soyayya amma babu ba za a iya amfani da wani ba za a ce wai soyayya ba za ta amfani ba wanda ya zo da bai san da kira soyayya soyayya za ta yi amfani soyayya za ta yi amfani in dai da gaske saboda mu kula da wannan da kyau Allah ya ƙara mana soyayyarsa shehu warke za ta rana mutum ne mai tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ta kai kamar yadda shi ne mu shehunan na namu guda biyu gonarin da ta fata shi masu shiga iri ɗaya kowa ya kalli shirin falkan zai gano ga ɗaya nan akan kujera ga ɗaya nan a rauni sun fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ka kai ni ina zaune ina ji da kowa zai koma gida ji ya duba alƙur'ani zai ce sallallahu alaihi wa sallam sun bayyana da cewa lallai wanda ya san alƙur'ani ya san manzo wanda ya san manzo Allah ya san alƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sunan da kitabun lahi nabik alƙur'ani kitabun lahi salik wannan kitabun Allah kurma wannan kitabun Allah mai magana to in annabi ya zama alkur'ani shi ba shi ne tafsirin alkur'ani shi kuma kullum shi ba shi tafsir annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne alkur'ani ya mishi ala wajin ardi shi ba kuma shi ne tafsirin wannan alkur'ani har yana cewa tara kulla mafuli bi ibn muhammadin wa hali wa tamyizi ilayhi shi ترى كل مفعول بفكر محمد وهاري وتنويه إليه شيء وإلى هنا تقول هي مشغول بكل محمد وترانا ونباوع الله بيجي عيد الحج أكين كارا كرس أبو تبلار جاكت شاوة fuskar tana ɗaukar hankalin mazaje kai kace wata ne na ran goma sha hankalin kowa yana kanta ba wani bawan Allah yana cikin tawaga shi ya taho ya zo kusa da ita sai ce mata ya hali kulli bi kulli ki mashghul kulli bi kulli ki mashghul sai da in kunta zalikan ko kulli ya kulli ka mafsul sai ya so ne da kyawar yaniya wallahi dukkana ya shagalci da take idan kina burge ido na hancin kina burge hanci na kunnen kina burge kunne na bakin kina burge baki na sai ka ce in ne da gaske kake yi ni kuma dukkana na ba wa dukkanka sai dai ina da kanwa ga kanan a baya ta bi ni kyau kawai ke wai ga zai karbi kanwar tata sai ta fada mai mari ta ce ina ka an yi ya fasa ita ai ta haɓar ne kuma da zarta ina da yi ɗaukawa da wani mutum banza matsalofi kana da awar suna kana waigen wata bayi ba da daga tsane ne daga ce kulli ni kullika kulli ni kulliki mashhur da in na ce ga wani rangadi da kyau za ka ce baka ganta ba amma kawai ga saboda haka kai matsalaci ne ta suka ba da wuri sai shi Ibrahim ya ce dole ya zama matsalaci makami na yi da'awa fakulliya mashigulun bi kulli muhammadi falam aka yi killar suwa romaniyarsu ya ce domin kuwa dukkana ya shagaltu da dukkan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban riki wani banani ba ni ban ma gan shi ba balle in rika ai masoyin hamdiya zai ganin shi kuriya masoyin shamsiya zai ganin kamariya masoyin hindu zai ganin ta'adu masoyin tsaira zai ganin salma majinu da ya yi mai wuce ta gaban wani yana sallah sai tsara sallah shi ke ta kuma shi ba da ba ka yi ana sallah ta kuma ta gaban sai ce ayya ban ganta ba wani tunanin da ya nake saboda ka ne zama na wuce gaban maganta ba yace amma abun mamaki ni ina tunanin da ya ban ganka ba sai kana gaban Allah ka gani ne kai ka ka ce ban kai yace ni tunanin da ya nake amma ban ganka ba sai ko a gaban Allah ka ka gani ne Allah Allah ba da zalla ka ni wuce abin saboda haka ciwon jalla ta lalu yace wannan makami na ne kuma wallahi sai ya tabbata duk wanda ya san shi ya fara kaje na ta bayin hada an nahjar rasul fa innani ala naji ma ishtiha wa halilu asira garani la azar mutajjal wa an nahja khayru khalqi lastu ahidu idza bara khayru nas sirr wara'ahu wa in hadda yawman fal masiru bahidu wallahi da wani zai kauce daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ban yi barhama abdullahi ina kan tabarkin sa matukan na rayu domin manzo Allah abun godewa aiki ayyukan da suka abun godiya ne saboda ka ni ba zan canza albanin wani ba ba hanyar shi ya ce ni ya riba ta tambaye ne ba zan gushe ba abun farfarwa da kaunarsa daga barin tabarkin halitta har abada ba zan taba kaucewa ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane ya wuce za ka ganna a bayan da ina bai da sau da kaba in ko ya tsaya to ni ma na tsaya tafiya ta yi sa daga barin inda yake to da kayan ya kamata mu ma mu san muna koyi da irin waɗannan halaye na shehu radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda maganganun da yawa ba zai yi mu yi su ba illa dai mu sani cewa wali a cikin jama'arsa kamar annabi ne a cikin al'ummar ya zo alwaliyu في قومه كالنبي في أمته ولي أسم جماعة كما الذي أسم الأمة wannan kuwa yana kama da hadisin manzala zuwa sun da ta ulama ummati ka an biya wa bani isra'ila ulama ummati ka an biya i bani isra'ila malaman al'umma da kamar annabawan bani isra'ila sai dai bambanci annabawa ma'asumai ne waliyan ko mahabuzai ne sannan ya zo a hadisi wa zala na cewa zikirul anbiya min al ibada wa zikirul awliya kaffa ambatan annabawa yana daga ibada ambatan waliyai yana kankare zunubi kamar yadda muka sani annabawa matsayin su ba dai bane matsayin su ba dai bane wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd a cikin akwai ulul azmi akwai a cikin akwai manzanni tilkan rusulu ba salla ba ba mada ba sannan akwai ulul azmi to haka nan su ma waliyai kowane waliyi akwai annabin da ya gada shi yasa aka hana zagin waliyai in ka zagi wali zagin ba kai zuciya ba sai ya kai ga annabin da wali ya gada wallahi duk waliyin da ka zaga shi zagin ya kai wurin annabin da wali ya gada saboda ka mu gane wannan kuma mu kiyaye waliyai shehi mu shehu mujin yawa shehi shehu atiku ƙarshen rani na cewa a cikin littafinsa sunan diraya ko misalan wajin diraya فالأولون منهم الأقدام أكمل أعوانهم الوقار ومنهم الأمن والإخوان فقد ثبت شكلهم الخوان ومنهم الأوثان في كل زمان أربعة هانوا مقام الإحسان ومنهم الأبدان فقط فلا زيد ولا نقص بحقهم جلا ومنهم أربعة وعشرون نفسا من رجال الفتح كم يسمون ومنهم سبعة أنفس فلا زيد ولا نقص لحدهم دلا ومنهم مركب منتج في كل وقت واحد لا يمزج وواحد بقلبه يكبر الله أكبر نفسا يهرم ومنهم رجال عين التهكيم وعشرة كانوا بتكليف الحكيم ومنهم رجال الاشتياك خمسة عن كل بلا شكاك ومنهم سوجي الكلام ليس لهم أجل به التزام ومنهم الكفار والجهاد كذا رجال الماء والأفراد ومنهم من نفسه من نفسه المقصور بنفسه ومنهم المشهور ومنهم المغمور والمكسور وهو بقرب ربه مسرور ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا كامل تكتب ذلك رضي الله عنه wanda duk yadda zaka kai na bincike ba za ka gani in ka shiga cikin walita kai yawo kai yawo har ka gama ba ka gani duk yadda ka cikin annaba ko ba za ka gani shi kan da shi wa din radiyallahu ta'ala anhu ba wani ba ko ba annabi ba an tambayi babban kudi babban sharifi الشيخ عبد الله بن هادي العلوي haka ce maka ba ba shi bane ba shi ajiya ke ka je wurin da ka ba shi kace yin firara a kanka saboda wuri ne kashi ne bai gano waye kai ne kai maka ajiya ya ka ba sai ce innaka lasta nabiyyan na arbu zalika kulluna wa lasta waliyan hadha la ya'rifu kulluna yace anta sha'alun min shuhulil haqq kai ba annabi ba ne dukkan kowa ya san wannan sannan kai ba wani ba ne ba kowannen mu ba ne sana bari dai kai wani sha'ani ne daga cikin sha'anin ka bane ne kawai ya sa shi wace ka makaniya kai gubbi da ni ita wani wa ma ni wa rabbi fil hawa mun misali makani na kai ne a cikin dukkan dayoyi التي أقدام ذلك الجنة أفراد أوتاد نجباء نكباء مقاتل الجنود رجال الليل رجال علي في سكاي فإن رجال الله دانوا لله ولي رسول الله درق مكلف وقد تم فتحي عند مهدي وقد على الجميع رجال الليل تحت قضائي saboda yin fa'ayi wa ainihin yau ainihin muhammadi ولكن من لا يعلم كيف هو إلا هو أول خلف عرض الدين كوي da shi shirya ne yadda da shi karama ne sun kuya masa shugabanci ka sun kuya mai har na shugaba kan kai masa girman kai ina ka wuce ba kowa bayan duk ilimin ka kuwa sai ka ga jahili ana cire mai hula kana wannan jahilin eh jahili ne amma ana girma ba saboda cewa sai ko malami babu saboda soyayyar halatta da sun soyayyar maza duk wanda kage yana san shi karke shakkan masoyin annabi wallahi shi ne mutum ya zoji da gaskiya dole ko Allah saboda bai ga wani aiki sai koyi da hankali sallallahu alaihi wasallam to haka yan uwa mun lura da wannan da kyau shi ne wanda a rana ne musulunta da mutum fiye da dubu hudu a ƙasar Ghana a wani gari na kira da Taman. Ni na je har garin, kuma na je har ma da sarkin da shi shi wake bai. Wanda ke ta jina ila Muhammadu Amiri Amiri yankin mafakar kare. Ko bai ta fi tiyari kasta ta fakar da yanke wani ruwan kasta fasta kasta. To garin yanke na je har garin yanke na samu cikar sarki Muhammadu Amiri. a wannan gari cewa ya musulunta da mutane a garin tamari tamari garin dagon bawa ne yanji shi ne ainihin garin nasu amma mutanen tamari sun mutanen dagon bai shau ya musulunta da maguzawa har yana faɗi lakantu ala bal walan tu'adda كلمة التوحيد بعد العداء ودخل الأبواب بالدليلة ووجدوا الخير على الحكيمة da na je sai na je cewa to ni na zo ne saboda wani shirin da ya zo nan shirin shehunan mu shirin iyayenmu ya zo ya yi numfashi a wannan fada shi kuma duk inda ya yi numfashi numfashin baya fito numfashinsa yana nan wanda ya shaƙa zai rayu rayuwa ta har abada wani dattijo yana gaban dattijo sai ne sunan shi da su shi ba ni kaura har sai da wallahi ne wani kara na ɗauka ma wuka shi ne ashe na suna mai wata wato wani tsohon fin ne a shi ta san kowa da wanda ke sama shi sarakuna algaita ke sama zakirai ya yi yayin da ke sama wani ɗan sarki ne ya zo taro shi ya ga idan ana ra'ayi a hannun lau sai ga ana tashi ana murna sai ya tabo wani makaddami sai ke wai wani kaga an miske ji ne sai duba da ra'ayi a hannun lau sai wani zabara sai ce ya tafi ke je an kula a gaisa sai ce oho ya gani ya gani to a ke ni na taɓo shi wallahi da gyara zama sai ce ai wannan mutumin har yanzu ba tsara kan kuɗi ne ya ce mun je mun tare shi lokacin kakan wannan sarki ne yake mai ya ce mun je akan dawakai lokacin ni matashi ne majiyin ƙarfi ya ce muka je akan dawakan mu muka je ya ce wallahi da ya farko a jirgi da ya fito da fararen kaya farin rawani farin riga farin takalmi farin gemu fararen haƙuwa na ce yana murmushi ya ce wallahi ne mutumin kalli jama'a ya kalli jama'a ce la ilaha illallah ya ce wallahi kowa ya faɗa ke kai barke yaro dokin da nake kai ba biye ba na ce tashi mun kai dokin da nake da yake wannan ba da zai garga ce da ya tsaya ko kira kan wannan hanya sai ke wanda ya rubu sai ka wanda mutum ya rubu da sai to ni ma shi da biyo da zora Zaka shi ya musulunta da mutum dubu hudu a gaba daya ba wa'azi ba zagi ba komai ba duka ba zagi da murmushi kurum da take fuska da musulunta da mutum yace kullum ajaba da'wati bi ma'fali mulukuha wal kubara wa asfali fa qultu la ilaha illa allah محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء فدابت اللبوس كذلك النفاق قد توحيد هناك منصور لواء مجيد كذاك في أملي حين قلت كلمة التوحيد إن أردت أن أكتب كل الناس بالشهادة وهم قلوب أهل السعادة. سورة ينقى والله تبارك إبراهيم خليفة من الله صلى الله عليه وسلم wannan abun ya faru a Kano wani mutum yi mafarki lokacin da shoyi ya ziyarci Kano wani mutumin kauye ya zo da ya zo sai ya shigo jama'a ya aina Muhammadu Rasul aina Muhammadu Rasul aina Muhammadu Rasul sai wani malami ya ce kai kai وليس بمحمد ليس بمحمد الرسول وانما هو اهل العلماء فقط يا كيف كيف تكون ba Muhammadu Rasul bane wani ne daga cikin malamai kawai daga kare kawai Muhammadu Rasul kada irin su ne wannan tsoho wannan ba kawai wannan dattijo ya kalli mutum ya ce masa uskur ya dai وإلا فأوجهك ضربا بأخي هذه إنني والله رأيت في نومتي القارعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بكم فالتهم عليه دم كثير من الناس يتفرقون به ولذلك أتيت من كيدي أصدق رؤياي وقد صادفت تاويلها وأنت تكذبني yace kai yabe wani baki ya kai shayi ne in ba haka ba zan cika ta ga wannan sandattawa zan cike ka har sai jini ya fito yace ni da kake gani wallahi na yi mafarki jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da manzo Allah ya zo mutane suka dinga turereniya saboda neman albarkashi sai na ga mutane ana zarga zarga na ji a cikin wani bako ne ya zo Kano na ta yi kuma na mafarki jiya manzo Allah ya zo Kano bari ko zo kan yace da na zo sai na ga duk abin da na gani a mafarki da yadda jama'a suke yi da komai da suke yi da ake yi shi ne na zo in gaskata mafarkina da kuma ka zo kana nema ka kayyata da shi mai kista ta rayu waɗin gadi mutum hajara wa fata lisana masu cin suduru wa fata lisana masu cin suduru ya ce haka din da gani na ibrahim da kauna fi asin gadi baƙin mutum ba wani annabi ne ko ya cikina ta rayu waɗin gani tarayi ga'imun wa'inni tarayi hajar wa'inni ga'imun tarayi wa'inni ga'imun shi ne hajara ولو توري ولو توري بحقيقتي لن يعود الشيخ محمود به أتمثل يجب هذه وقود الخير فوق بسيط كان يتوى كتابه كمال وجه يكون كان يأخذ كل ما أحدث amma ni ba ibrahim ne kawai in ga cikin gani amma dai wa fata ne ranar masu jin da su doro kamar maganin yadda take kawo za ka yawa za mu dakata a nan a kurfi ba ta yi hankalin samari kan ita wannan faila da aka yi magana kar mutum ya ce faila sakarci ne ko tashanci cewa ya bari a cikin kashin albas wasu wane ne yan faida ga nassin bayaninsa cewa ya yi wa haula illazina waqa'a fihim hadhihi al-faydatu wa shughluhum da'iman Allahu wa rasuluhu wa shaykhu al-tijari استغرقهم الشيخ استغراقا كليا فلا يفعلون الا له وليه وهم القائمون بتغيير زواياه آناء الليل وأطراف النهار بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار بالذكر والصلاة على قدوتهم العظمى ووسيلتهم الأسمى وتثبت سنته وأخلاقه وآثاره وآثاره قد أيرهم أهل القبلة الذين لم يرهم لشأن الإمام راسا وليس لهم من التجارية إلا مجرد الأخذ لأنهم ليسوا بالتجاريين ko za ka yawwa kyau ya ce in kana so ka gane kan faila waɗanda failan nan ta bayyana cikin su za ka gaba ba wanda ke gaban su daga Allah sai manzo Allah ta shehu tijan da shehu ali su ne masu raya zawiya da masallaci wanda yake ba zai sallah ba baya cikin su wanda yake ba zai wajiba ba baya cikin su wanda yake ba zai karatu ba baya cikin su su ke raya zawiyoyi da masallatai kuma ba su ke zauna kai ba a su ke raya masallaci da sallah da zikiri da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne masu jin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabi'unsa da gurabunsa da dabbansa kuma ka samari wanda yake so shiga cikin faida don Allah ya rike wani wannan shi bayan yana faɗi yana nuna kubutarsa ga dukkan wanda yake sa wa shari'a yana cewa amma man yantafibu ilayna wa yartakibu shay'an min mukhalafati shari'ati mutahharati اتهام المحرمات وترك المعمولات فأشهد الله وأشهدكم أني بريء منه اللهم إني بريء إليك مما صنع هؤلاء yau ya ce duk wanda ke danganta kansa da mu cewa shi almajirin mu amma ya sha giya ya yi zina ya yi caca ya ke yin sallah ya ke yin wazifa ya ke yin karatu da ke karatun hijabi kaza hijabi kaza hijabi ya sake manya ya zaki bayan Allah sai wai ce to ina shaida muku cewa ni ba ni ba shi na fara gaya wa Allah duk Allah ka yi min shaida wannan mutum ba ni ba shi sannan kuma jama'a ina shaida ku cewa wannan mutum ba ni ba shi Allah ban ce ba ni ba ba sai da daga kai ma ba ka ba shi sai da daga Allah kai ma ba ka ba shi sannan ni ma na ce ba ni ba shi to haka yan uwa don Allah dan annabi duk wanda yake so ya zama da cikin jama'a shi yau to ya kokari kula da wannan وأسأل الله أن يأخذ بمكان سلوكنا إلى أكمل معرفته ويتولانا ويتولاكم وهو يتولى الخالدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله عليه
Thank you. إبراهيمية دينية لها الحياة كالسجن يعني قال لا يزال لا يزال